بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya bamu dama haduwa a wannan masallaci na Bangazi 11 ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 wanda yau zamu tashi farkon suratul duha ne Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل وأما السائل فلا تنهر مدة وأما السائل وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
سورة الدوحة سورة مكية da take da ayoyi guda goma sha ɗaya mafi muhimmancin abin da take tattaunawa a kan shi shine rantsuwa da Allah maɗaukakin sarki da dare da rana sannan lalle Allah maɗaukakin sarki yana ba annabin shi sallallahu alaihi wa alihi sallama kariya daga dukkanin shari ko na farmaki da za a kai masa bayan bismillahir rahmanir rahim Allah maɗaukakin sarki ya ce wadduha ina rantsuwa da hantsi bi ma'ana rana lokacin da ta kai hantsi wallaili idza saja sannan ina yin rantsuwa da allai dare idza saja idan yayi duhu bi ma'ana idza azlama idan yayi duhu baki kirin ma wadda aka rabbuka wa ma qala da dai ubangijinka bai barka ba ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ma qala sannan bai yi fushi da kai ba sanadiyar sabkan wannan aya ko wannan sura kafaran makka ne suke ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai Allah ya riga ya kyale sa yayi fushi da shi kamar yadda Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Al-Aswad ibn Qais annahu sami'a junduban yaji jundub yaqul yana cewa abta jibril ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam malaika jibril ya yi jinkiri bai zo wurin manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ba faƙalar mushrikun sai mushrikai suka ce kad wadda'a muhammadun ko kad wuddi'a muhammadun lalle an kyale annabi muhammad an yi fishi da shi fa anzalallahu azza wa jal sai Allah malaukakin sarki ya sabkar da wannan sura wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma kala yana Allah ya yi rantsuwa da hantsi sannan ya rantse da dare idan ya yi duhu jawabin rantsuwa shi ne da ɗai Allah maɗaukakin sarki bai barka ba ya kai manzan Allah sallallahu Alaihi sallama wa makala sannan bai yi fushi da kai walal akhiratu khairun laka min al'ula kuma lalle lahira ita ce ta fiye maka min al'ula sama da ta farkon ita ce gidan duniya wasu malamai suka ce abinda ake nufi aljanna ita ta fi maka alkhairi ya kai annabi muhammad sama da duniya aljanna ita ta fi maka sama da duniya yana abinda Allah madaukakin sarki ya yi ma manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na tanadi a cikin gidan aljanna shine yafi masa alkhairi sama da abinda zai samu na duniya Imam Ibn Hibban ya fitar da hadisi ingantacce da Ahmad fi Musnad da isnadi mai kyau akan sharadin Imam Muslim an Abi Zur'ata an Abi Hurairah qala جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملائكة جبريل يازو يا زمنا ورمان زان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظر إلى السماء سيك لسما فإذا ملك ينزل سيغا والملائكة ينا سبكا دغ سما فقال له جبريل سي جبريل يتشي مو wannan mala'ika ko yace mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة sai ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanga mala'ika tunda yake bai taba sabkowa ba sai wannan lokacin falamma nazala lokacin da wannan mala'ika ya sabko qala sai wannan mala'ika ya ce ya Muhammad ya kai annabi Muhammad arsalani ilayka rabbuk ubangijinka ya turo ni zuwa gare ka amalikan aj'aluka am amdan abdan wa rasula ko abdan wa rasula shin wai a sa ka ka zamanto kasaitaccen sarki jagora ko ku kana son ka kasance bawa kuma manzo qala lahu jibril sai jibril yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tawada li rabbika ya muhammad yi tawadu ya kai annabi muhammad game da ubangijinka yi tawadu ma'ana wannan mala'ika da ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ma annabi an aiko ni ne zuwa gare ka Allah ya aiko ni me kake so kana so Allah ya baka mulki ne ko kuma ka zaɓi ka kasance bawa manzo kafin annabi ya ba wannan mala'ika amsa sai mala'ika jibril ya ce da manzon Allah ba shi amsa amma ita wadu'uwar ba shi amsa ita wadu'u game da ubangijinka faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi ce la ba wai ina son a maida ni ba sarki ko jagora abdan rasula ina son a zabe ni a matsayin bawa kuma a zabe ni a matsayin mansu kaga wannan shine zabin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da annabi ya ga dama da zai zabi wancan kasan kuma Allah zai bashi haka ina fata an gane wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda da sannu ubangijinka maɗaukakin sarki yi ka zai yi ta baka fatar da hassi ka yarda yana Allah zai baka matsayi daban-daban zai yi maka falala daban-daban hassi ya yarda da kai zai baka ceto gobe alkiyama yayin da wannan lokacin ba wani wanda za a ba wannan ceton sai kai sannan Allah ya tanada maka alhaud ruwan alkautar wanda al'ummarka za su sha a gobe alkiyama bi ma'ana ubanginka zai yi ta baka matsayi zai yi ta baka falala da ɗaukaka har sai kayar alam ya ji duka yatiman fa'awa alam ya ji duka yatiman fa'awa Allah bai same ka ba yatiman kasancewa kamaraya fa'awa ya baka kulawa wa wajadaka dallan fahada sannan Allah madaukakin sarki ya same ka zalan wanda ka gafilta baka san abin da ake nufi da kai ba na annabauci fahadaka sai Allah ya shiryar da kai wa arshadaka lidalika kuma ya kimtsa ka dan yin haka dan waddal abin da ake nufi nan da addalal a wannan aya ma'anar shi shine al-ghafla al-ghafla shine rabkana kamar da Allah madaukakin sarki yace a cikin suratul taha la ya zillu rabbi wa la yansa Allah madaukakin sarki baya rabkanwa sannan kuma baya mantawa subhanahu wa ta'ala kamar yadda kuma Allah madaukakin sarki yace ma annabin shi a cikin suratu Yusuf wa in kunta min qablihi lamin al-ghafilin wanda kai annabi ka kasance min qablihi tun gabanin a baka wanga labarin ko a sabkan maka da alqur'ani lamin alghafilin kana daga cikin rabkanannu ba karga ka san hakan ba sai da muka sanar da kai ina fata mun gani shine wa wajadaka dallan fahada wasu malaman suka ce wa wajadaka dallan fahada abinda ake nufi da dallan nan ai da baka sani ba baka da masaniya game da abin da ya shafi shari'o'i da alqur'ani mai girma sai Allah ya shiryar da kai zuwa ga alqur'ani mai girma zuwa ga sanin shari'a tashi subhanahu wataala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul shura wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم yana Allah dai wa wajaraka dhalla Allah yana kilga ma annabin shi baiwa irin wanda ya masa ya same ka maraya wanda annabi sallallahu alaihi wasallama babansa ya rasu ko ya tashi maraya wanda baya da uba da zai kula da shi amma Allah madaukakin sarki ya bashi kulawa ta hanyar samu wanda za su raine shi Allah ya sama masa waɗanda za su rene shi su ba shi kulawa mai kyau ya zuwa lokacin da zai kai karfansa daga Allah maɗaukakin sarki shi ya hayya ma annabin haka haka na daga cikin baiwar da Allah maɗaukakin sarki yamma annabinsa ya sami annabi baya da masaniya game da abin da ya shafi alkur'ani da shari'a da imani da makamantansu Allah ya masa baiwa ya sanar da shi haka wa wajadaka a'ilan fa aghna sannan Allah maɗaukakin sarki ya same ka a'ilan talaka da baka da komi fa'agna sai ya wadatar da kai kai manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam fa'ammal yatima falataka amma shi maraya falataka har kar ku dinga walaƙanta shi kar ku dinga aibata shi wa amma sa'ila sannan mai roƙo mai cewa a bani a taimaka mini a tallafa mini falatan har kar a mashi tsawa ko a zaburo mishi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith amma abin da ya shafi ni'ima ta ubangijinka madaukakin sarki da ya akan ka fahaddith ka zanta da wannan ni'iman ka ba da labarinta wannan shine gode ma ni'ima wadda Allah madaukakin sarki ya maka kaga kenan nan foro ne na musamman daga Allah madaukakin sarki zuwa ga annabi amma ana nufin al'ummar sa gaba daya tunda haka Allah ya tsare ka ya baka kariya kana maraya ya kula da kai ya shiryar da kai sanar da kai shari'a da alkur'ani to kai ma kada ka tsawata ko ka walakanta maraya a tallafa maraya kula da shi ina fata mun gane sannan mai tambaya da roƙo kar a tsawata masa in akwai abun basa a basa in babu abun basa a gaya masa zance mafi kyau yi haƙuri Allah ba da sa'a ko sai ka kewayo sai wani lokaci kenan baka ba sa ba to yi kokari ka ga masa kalmomi masu kyau masu amfani da ba za su cutar da shi game da ni'imar da Allah kuma daukakin sarki ya maka Allah ya foro annabin shi cewa ka zanta kalabarta dangane da abin da Allah ya maka na ni'ima malamai suka ce abin da ake nihi da ni'imar da Allah ya yi annabi shine nan ni'ima ta annabauta annabi kalabarta wannan ni'imar da Allah ya baka saboda ni'ima ta annabauci da Allah ya madaukakin sarki ya bai ma wanzan shi babu wata ni'ima da ta kai ta girma da falala da kusanci a wurin Allah in akwai wata ni'ima ba ta yi kama da ni'ima ta manzanci ba da annabauci imamu mujahid ya ce abinda ake nihi da ni'ima nan shine alkur'ani mai girma dukkan dai dukkan na malama suna koma wuri guda ne duk abinda Allah ya maka ni'ima yana iya shiga ƙarƙashin fa amma bi ni'imati rabbika fahaddith ina fata an gane ibn jarir ya rawaito da sanadinsa daga abi nadra qala yake cewa kana almuslimuna yarawna anna min shukra anna min shukr shukrin shukrin ni'am an yatahaddatha biha musulmi sun kasance suna ganin cewa yana daga cikin gode ma ni'imar da Allah ya maka shine kalabarta wannan ni'ima da Allah ya maka ina fata mun gane Allah ya baka dukiya kalabarta ka yi godiya ga Allah cewa Allah ya maka kaza Allah ya baka kaza yana daga cikin gode ma ni'imar da Allah ya baka ka labarta wannan ni'imar da Allah ya maka ina fatan mun gane sai fa in kana jin tsoron wani baki ko kambun baka ko mahassada to a wannan lokacin ba dole bane ka ambaci wannan ni'ima ka faɗe ta ka iya gai a game lalle na gode ma Allah ya ni'imta ya bani falala ya yassare min ya sauƙaƙa al'amurana ina fata mun gane kaga a game kai godiya ga Allah madaukakin sarki akan baiwa da ni'ima da ya maka ba sai ka ambaci wannan ni'imar ba idan ana jin tsoron mahassada ko kuma wanda yake suna da kambun baka da baki ina fata mun gane ko ka keɓance wasu daga cikin amannanka wanda ka san su ka yarda da su sai ka labarta musu irin baiwa da ni'ima da Allah ya maka subhanahu wataala dan shi gode ma ni'imar da Allah ya maka na daga cikinta ka faɗi da bakinka sannan ka yi i'tirafi har a zuciyarka sannan kuma wannan abin da Allah ya baka na ni'ima ka shigar da shi cikin hanyar da Allah yake so kuma yarda da ita wannan shine gode ma ni'ima ina fatan mun gane Allah ya baka dukiya ka bayyana cewa Allah ya baka dukiya kai i'tirafi har a zuciyarka ba ka ba wayenka bane ba Allah ne ya hore maka sannan wannan dukiya ka sarrafa ta cikin yarda Allah cikin yarda Allah da abinda Allah maɗaukakin sarki yake su sannan abdullahi bin ahmad ya fitar da hadisi a cikin zawa'id al-musnad kenan wa kadhalika ahmad fil musnad imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad wal bazzar da imam bazzar wa tabarani bi sanadin hasan da imam tabarani da sanadi mai kyau anin nu'man bin bashir daga nu'man dan bashir qalace قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على المنبر annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya faɗa yana kan mimbari mallam yashkuril qalil duk wanda baya gode ma kaɗan lam yashkuril kafir to ba zai gode ma diyawa wa man lam yashkurin nas wanda baya gode ma mutane lam yashkurillah to ba zai gode ma Allah madaukakin sarki ba wa tahaddathu bi ni'matillahi shukr ambatawa akan ni'imar da Allah ya baka godiya ce wa tarkuha kufrun barin haka kafirce ma ni'imar Allah ce wal jama'atu rahma ita jama'a da inda take rahama ne wal furqatu azab rarrabuwa kuma azab ce haka imam abu dawud da imam tirmidhi sun fitar da hadisi da sanadi mai kyau hadisin abu huraira an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga manzo Allah tsira da manci Allah su tabbata gare shi yace la yashkurillah man la yashkurin nas ba zai taba gode ma Allah ba mutanen da baya gode ma mutane akan abin da suka mishi na baiwa da kyauta da ni'ima yana yana da kyau mutum ya dinga godewa yayin da aka masa na da cikin godewa ka mayar da irin abin da aka maka mutum ne ya kyautata maka ya maka hisani ya maka hanya mai kyau radda ka samu dama da buɗi da yalwa kai ma kyautata mashi ta hanyar bashi ko yi mishi wani abin da zai faranta masa a sanadiyar wancan ihsanin da ya maka shi ne gode ma mutum idan baka samu ba to ka mishi addu'a shi yasa annabi ke sallallahu alaihi wa alihi sallam ke ta man sana'a ilaikum ma'rufa duk wanda ya muku wani abin kyauta wani abin kyawu wani ihsani to wannan mutumin ku sakanya masa fakafi'uhu ku sakanya masa da irin abin da ya maka فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه idan ba ku samu abin da za ku ba sa ba a madadin ihsani da ya muku da alheri to ku ta roƙa masa Allah madaukakin sarki har ku ga cewa a wanga lokacin kun sakan ya masa yana daga cikin godiya ka maida da irin abin da aka maka ina fata mun gani Imam Abu Dawud ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau hadisin Jabir dan Abdullah ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ذا الله tsira da mace Allah tabbata a gare shi yace man u'tiya ata'an duk wanda aka ba sa kyauta fa wajada sannan shi ma Allah ya ba sa ya kore masa falyajzi bihi to ya sakan ma wannan wanda ya masa kyauta Allah ya masa budi ya masa yalwa ya ba sa shi ma to ya sakan ma wannan wanda ya ba sa fa in lam yajid falyuthni bi idan bai samu yalwa ba ta yadda zai iya maida masa to ya yabe sa ya nuna cewa wane ya masa a cikin mutane ina fata mun gane faman athna bihi duk wanda ya yabi abinda aka masa na alkhairi ga wanda ya masa faqad shakarahu to haqiqan ya gode ma wanda ya masa wa man katamahu wanda koye boye faqad kafarahu ya kafirce ma wanda ya bashi ina fata mun gane idan mutun ya maka alkhairi ya kyautata maka sawa'un dan uwanka ne na kusa ko na nesa yana baka mutane a hili suna ga kamar baya baka a sai ka bayyana cewa alhamdulillah wani kan mutanen alkhairi ne yana mana ya ba mu kaza ya ba mu kaza ya mana kaza shike mana kaza shike kula da kazan mu in kaza ya taso yana yin kaza kaga kana nuna mi yabo akan wannan wanda yake baka amma yana baka don wanda za ya baka galibi ba zai baka ba ne a idan mutane in yana son ya karrama ka ko to yana baka mutane ba sani ba su kai ba gani suke ba kuma sun ga kai mutum ne wanda baka walwala ka ji daɗi cikin abin da ka samu na ni'ima sai ce ka diba wani fa dan uwan alhaji wani ne ƙanan sa ne uwa guda uba guda amma ka diba yadda yake walakanci ka diba yadda yake baya kula da shi haka mutane suke fara alhalin daga ƙasa shi kuma yana mi yana baka yana kyautata maka in ma ka ji ana faɗa kar ka kasance butulu ƙaryata wannan magana a'a abinda kuke zato ba gaskiya bane wana kam yana yi wallahi yana kyautata mana yana ba mu yana ba mu wanga abinda kuma muna yi mu muka zaben mu kanmu amma kam yana ba mu yana kyautata mana yana mana ihsani haka ya kamata a ce mutum ya kasance imamu abu ya ala ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau daga hadisin abi sa'id al-khudri marfu'a inna allaha jamilun yuhibbul jamal lalle Allah madaukakin sarki jamil mai kyawu ne yuhibbul jamal yana son kyau bi ma'ana Allah mai tsabta ne yana son tsabta wa yuhibbu an yara athara ni'mata athara ni'matihi athara ni'matihi ala abdi sannan Allah madaukakin sarki yana son ya ga kufan ni'imarsa akan bawansa ina fata mun gane Allah in ya maka ya ni'ima yana son ya ga alaman wannan ni'imar da ya baka ya baka kuɗi ka mori da su ka amfana da su ka ciyar ka ci ya baka mulki yi amfani da wannan mulkin ka moru da shi kuma ka amfanar da al'umma da wannan mulkin da ya baka haka ya baka matsayi da makamantansu moru da wannan matsayin a gani a jikinka sannan kuma ka tallafa mu mutane ina fatan mun gane saboda ka kama jikinka ka yi tsabta ka moru da abin da Allah ya baka na dukiya ta fuskar gina gidaje masu kyau abin hawa mai kyau iyali da makamantansu wannan baya nuna alfahari da jiji da kai da girman kai ina fata mun gane saboda wani ya tambaya ce shi yana sai ya sa tufafi masu kyau da abin da ke kama da kyau shin haka yana da cikin girman kai aka ce a a wannan ba shi bane girman kai abin da ke girman kai shine mi batarul haqqi wa ghamtun nas in gaskiya ina aka ga ma gaskiya da raina mutane idan baka raina mutane baka kin gaskiya Allah ya hore maka yi wankanka yadda ka ga dama sa mai kyau gina gida mai kyau samu abin hawa mai kyau ka mori da abin da Allah ya baka na dukiya sannan kuma ka shigar da wannan dukiya ta inda Allah madaukakin sarki yake so ta inda Allah madaukakin sarki ya yarda da haka ina fata mun gane wannan shine karshen wannan sura sai sura ta gaba ita ce suratul sharh suratul sharh sura ce makkiya da take da ayoyi guda takwas mafi muhimmancin abin da take tattaunawa akan shi shine yadda Allah madaukakin sarki ya yalwata kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haskaka shi mi Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بام بسم الله الرحمن الرحيم ألا مدوككين سركيتش ألم نشرح لك صدرك أي من يلوتا مكك إرجنك من حسك كاشي يا كي منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa wada'ana anka wizrak sannan muka sauke maka wizrak abinda ke da yauni akanka abinda ya yaunana ka kenan Allah madaukakin sarki ya tsabtata zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya yalwata kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ibn jarir at-tabari yace alam nashrah laka sadrak ya muhammad ya kai annabi muhammad ba mu yalwata zuciyarka ba lil huda wal iman billahi wa ma'rifatil haqq ba mu yalwata zuciyarka ba ta hanyar kimsa maka shari'a da imani da sanin gaskiya mun sa zuciyarka ta kasance zuciya ce mai laushi sannan muka sanya zuciyarka ta zan wuri ne na sauka ilimi da hikima a cikin shi ibnu kathir rahimahullahu ta'ala shi ma yace ai mun haskaka zuciyarka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka sanya ka kasance mutum ne mai fasaha mutum ne mai tarbe sannan mutum ne mai yalwatattar zuciya kenan kaga dai Allah madaukakin sarki yayi ma manzan shin haka wasu malamai suka ce na daga cikin yin haka da aka yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bara gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi kirjinsa kenan aka cire zuciyar shi aka wanke ta da ruwan zansa sai zamanto babu wani rabon shedan ko guda tattare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi wanda dukan yana iya shiga ƙalƙashin alam na sharah da kasada wa wada'ana an ka wizrak sannan wada'ana an ka wizrak imamu mujahid ya ce wizrak abinda ake nihi zambak laifinka da kuskurenka da zanubinka ai mun yafe maka zanubin da ka gabatar a tun lokacin jahiliya kafin a turo ka a matsayin masu da abin da ka aikata wanda bai kamata a ce ka yi shi ba an riga an yafi maka shi kamar yadda imam mujahid ya ce ya ce saboda Allah maɗaukin sarki ce li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wasu malaman suka ce abin da ake nihi da shi ai wa wada'na laka ko wa wada'na anka wizrak abin da ake nihi da shi mun sauƙaƙa maka yawunin manzanci ta yadda za ka iya ɗokarsa da al'amuranmu ba za ka sha wahala ina fata mun gani kenan Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa ma annabinsa ya sauƙaƙa ma manzan shi yawunin ɗaukan manzanci a kansa ba tare da ya wahala kuma ya isar da shi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake so a isar da shi alladhi anqadha dhahrak yawunin da ya nauya gadan bayanka wa rafa'ana laka dhikrak sannan mun ɗaukaka ambatanka Allah ya ɗaukaka ka ta hanyar ɗaukaka ambatanka na daga cikin ɗaukaka ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma imam kamar da imamu qatada yace ai Allah ya ɗaukaka ambatansa ambatan annabi a duniya da lahira sannan imamu dhahak ya rawaito daga abdullahi dan abbas yake cewa yaqulu lahu la zukirtu illa zukirta ma'i fil adha ba a taba ambato na ba ni Allah madaukakin sarki sai an ambace ni tare da kai a cikin kiran sallah wal iqamati haka a cikin iqama wa tashahhudi haka a cikin attahiyya kenan wa yawmil jumu'a ala al manabir haka ba za a ambace ni ba sai an ambace ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a akan minbari sannan za a ambace ka yawmil fitr ranar sallar karamar sallar karama sallar azumi ke wa yawmil adha haka za ambace ka irin a hada ambatona da naka a ranar sallar layya wa ayyamit tashriq da kuma kwanakan at-tashriq ke wa yawmil wa yawmi arafa da ranar arafa wa inda al-jimar da wurin jifa wa ala safa wal marwa da da kan dutsen safa da kan dutsen marwa kai hawurin khitba ta yin aure ko khutba ta daura aure sai an ambace ka bayan an ambace sannan an ambace ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mafudar rana da mafadarta bai ma'ana kab duniya ana ambatanka wane ne mu wannan annabin gata wayan mu wannan annabi gata ta hanya ambatansa a ko ina da ko ina Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ya ce wa rafa'ana laka dhikra fa inna ma'al usri yusra lalle ma'al usri tare da wahala da kunci yusran akwai sauki da in ka shi kunci to ka tabbata akwai sauki tare da shi da Allah zai kuntata maka ta fuskar dukiya ne ta fuskar lahiya ta fuskar wasu al'amuran ka ka shi kunci da wahala da kasancewa baka da walwala to daga baya Allah zai mai wannan da jin daɗi da kuma samun yalwa inna ma al'usri yusra lalle tabbat tattare da kunci akwai yalwa tattare da damuwa akwai sakewa da jin daɗi fa idza faraghta fansab idan ka kammala abin da kake yi na shagulgullar rayuwarka da makamantansu fansab ka kafi dan bautar Allah madaukakin sarki tsaya ka ba da lokaci ka bauta mu Allah ka wa ila rabbika farghab kuma ya zuwa wajen ubangijin ka madaukakin sarki farghab ka kaudaita wurin roƙon sa ya biya maka bukatocin ka na duniya da kuma bukatocin ka na lahira sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين suratu tin sura ce makkiya da ke da ayoyi guda takwas imam bukhari da imam muslim sun fitar da hadisi hadda ashabu sunan daga adi bin thabit annahu sami'a al-bara radiyallahu anhu cewa yaji bara Allah ya rada shi kala yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naji manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi yaqra'u wat-tini waz-zaytun naji annabi na karanta wannan sura والتين والزيتون في العشاء أتشكن صلى العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة دقي ban taɓa jin wani ɗaya daga cikin mutane ba da ya fi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daɗin sauti ko kuma daɗin karatu sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam bayan bismillahir rahmanir rahim Allah maɗaukakin sarki ya ce wattini wazzaitun na rantse da attin itaciyar nan da kuka sani dai ta attin wazzaitun kuma na rantse da azzaitun wannan itaciya dai da kuka riga kuka sani da ake ce mata azzaitun wadda daga cikinta ne kuke matso mai da kukan yi amfani da shi ko ku shafa a jikinku ko kuma ku yi amfani da shi ta hanyar ci da makamantansu wa hadhal balad amin ko wa turi sinin ina rantsuwa da wannan dutse sinin wanda ake ce mishi turi sinin turi sinin shine wannan dutsen da Allah maɗaukakin sarki ya tattauna da annabi Musa alaihi salatu wassalam yayin dawo shi daga garin Madiyana yana fuskantar garin Masa shine wa tur sinin ina fata mun gane Imam Mujahid yace wa tur abinda ake nihi da shi aljabal sinin yace almubarak kenan Allah na rantsuwa da dutsi mai albarka qala ka'abul ahbar ka'abul ahbar yace هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى أي طور سنين كنا shine wannan dutsen da Allah madaukakin sarki ya tamna ya maganta da shi da Annabi Musa alaihi salatu wassalam wa hadha albalad alamin Allah madaukakin sarki ce ina yin rantsuwa da wannan garin al-aminu amintacce shine garin Makka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wannan shine jawabin rantsuwa haƙiƙan mun halicci mutum fi ahsani taqwim bisa ga mafi kyawun tsarin halitta man daidaita shi bisa ga tsari mai kyau thumma radadnahu asfala safilin sannan zamu maida shi daga baya asfala safilin mafi kaskancin kaskantattu a cikin mataki na ƙarshe a cikin wutar jahannama idan ya kafirce mu Allah madaukakin sarki ya ƙi biyayya gare shi illal ladina amanu sai fa wanda suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki wa amilus salihat suka aikata aiki nagari falahum ajrun ghairu mamnun su kam suna da ladan su da sakamakon su na musamman ghairu mamnun ba wai ragagge ba ko tawayayye cikakken sakamako wanda ba a rage sa fama yukazzibuka ba'du biddin wai kai mutum ma yukazzibuka me yake janka zuwa ga ƙaryatawa ba'du bayan abin da ya riga ya gabata na cewa Allah shi ya halicce kai kyautata halittarka me yasa bayan haka kake karyata addini me yasa baka imani da annabi me yasa baka gaskata abin da Allah ya saukan mu annabi me yasa kake kafatawa me yasa kake karyata haka alaysa Allah bi ahkamil hakimin shin wai Allah ba shine masu mafi hukuncin masu hukunci ba ko shakka babu Allah madaukakin sarki shine mafi mafi hukuncin masu hukunci ko ko shine mafi dokaka ta fuska hukuncin masu hukunci gaba daya wannan shine karshen wannan sura sai sura ta gaba ita ce suratul alaq suratul alaq sura ce makkiya ita ce kuma farkon surar da aka sabko daga cikin surorin alqur'ani mai girma wadda tana da ayoyi guda goma sha ta mafi muhimmancin abin da take zance akan shi shine darurar karatu da darurar rubutu ga duk ma'abucin neman ilimi sannan tana zaburasuwa akan yin jihadi da ɗauka addini da ɗaukaka addini da kuma yaƙar duka wa'anda yake mutanen da yake azzalame ne ko kafare wanda suke yaƙar musulunci sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce iqra ka karanta bismi rabbikal ladhi khalaq da sunan ubangijinka alladhi khalaqa wanda shine ya samar da halittu shine ya halitta shi ya samar da su daga ba khalaqal insan Allah da ya halicci mutum min alaq daga gudan jini iqra ka karanta wa rabbukal akram ubangijinka shine mafi karamci daga cikin masu karamci allazi allama bil qalam ubangijin da ya sanar bil qalam ta hanyar alqalam allama al insana ma lam ya'lam allan da ya sanar da mutum ma lam ya'lam abinda bai riga ya sani imam al bukhari ya fitar da hadisi daga aisha uwan masu imani aisha take cewa أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم farkon abin da aka fara ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na daga wa'ayi shine ya ga maholki mai kyau a cikin barcinsa fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh sai ya kasance shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ba zai ga mafalki ba sai mahulkin nan ya zo ya tabbata kamar yadda ya ganinsa kamar wayewar gari duk mahulkin da ya gani sai ya zo ya bayyana yadda ka san wayewar gari thumma hubbiba ilaihi alkhala sannan aka soma manzon Allah alkhala'u kebancewa sai ya ji ya fi sanya kebance fa kana yakhlu bi ghairi hira a wancan lokacin sai yake kebancewa a cikin wani kogo da ake ce mishi ghairi hira fa yatahannafu fihi a nan yake yin ibada yana bauta qabla an yanzi'a ila ahlihi tun gabanin ya koma zuwa ga iyalin shi wa tazawwada lidhalika ya ƙara samo guzurin yin hakan thumma yarji'u ila khadija sannan ya dawo wurin khadija fa yatazawwadu limithliha ya sake yin guzuri kwatankwacin wancan sai ya koma cikin kogo yana ta bautar shi hatta ja'ahu alhaqu har lokacin da gaskiya ta zo mishi bi ma'ana lokacin da mala'ika jibril ya zo wurin shi wa huwa fi ghari hira halin yana cikin wannan kogo da ake ce mishi ghari hira fa ja'ahu al-malak sai mala'ika ya zo mishi fa qala yace da shi iqra karanta fa qala ma ana bi qari sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi ban iya karantawa ba qala sai annabi yace fa akhadani fa ghattani hatta balagha minni al-jahd sai kama ni ya matse ni har sai da ya sa na wahala na gaje sun arsalani sannan ya sake ni faƙada ya ce da ni ikra karanta faƙultu sai na ce da shi ma ana bi ƙara ni kan ban iya karantawa fa aka ni fa gabta ni thaniya hatta balaga min jah sannan ya kama ni karo na biyu ya ƙara matse ni sai da na wahala sun arsalani sannan ya sake saki na faƙala ƙara ya ce da ni karanta kultu ma ana bi ƙara na ce mishi ban iya karantawa فأخذني فغطني الثالثة يكار دمكاتا يمات ين أكرون أكو فقال سيتدني اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم حزوا كرشن صورا آيوي فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده سي النبي داود ونن آيوين yarjifu fu'aduhu zuciyar shi na ta karkada tana rawa tana bugawa saboda jin tsoro fa dakala ala khadija binti khuwailid sai ya shigo wurin khadija matar shi kenan fa qala sai yace da ita zammiluni zammiluni yana cikin tsoro da firgici yace lallabe ni lallabe ni ke khadija fa zammaluhu sai suka lallabe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hatta dhahaba anhu ar-raw har wannan tsoron ya tafi ya barsa faƙala li khadija sai annabi ya ce da khadija mali wai ni menene ya same ni me nake fama da shi ne shi ya rasa me ke faruwa ne wa akhbaraha al-khabar ya bata labarin abin da ke faruwa ga abin da ya faru da shi a cikin wannan kogon lokacin da yake bauta ga wani wanda ya zo masa ga abin da ya ce masa ga abin da ya ce masa faqala laqad khashitu ala nafsi sai annabi ya ce to gaskiya ni dai khadija ina jima kaina tsoro menene ke faruwa menene zai faru faqalat lahu khadija sai hadija ta ce mishi kalla kada ka ji tsoro abshir ina maka albishir fa wallahi ma yukhzika Allah abada wallahi Allah da dai ba zai taba tuzartar da kai ba fa wallahi na rantsi da Allah innaka latasilur rahim lalle kai mutun ne mai sada zumunci wa tasduqul hadith kuma kakan faɗi gaskiya baka zancen banza a cikin maganganunka wa tahmilul kal sannan kuma kakan ɗauki wunin wanda baya da ka taimaka masa wa taksibul ma'dum haka wanda bai da shi shi ma kakan nema ka basa wa tuqrid dhayf hannan sannan kana girmama bako ta hanyar tanada masa abin da zai ci wa tu'inu ala nawaibil haqq sannan kana taimako akan dukkan matsaloli na gaskiya mutunan da ke haka sifofin shi ne Allah ba zai tozartar da shi da haka kakka ji tsoron komai kar ka damu da abin da kake jin tsoron shi فانطلقت به خديجة سي خديجة تتهي تارد من زال الله صلى الله عليه وسلم حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي وهو ابن عم خديجة أخي أبيها تتهي دشيور ورقة النوفل وعند ونن ورقة ابن عم خديجة دن دن أم بابا خديجة ني دن أم بابا تكين وكان مرأة قد تنصر في الجاهلية wanda shi kuma mutum ne wanda yake biya addinin nasaranci a cikin jahiliya a can jahiliya ma yana nan akan addinin nasara yana nan akan addinin shi wa kana yaktubu alkitab alibrani fa yaktubu min alinjil bilibraniya ma sha Allah an yaktub wanda ya kasance tun wancan lokacin yakan yi rubutu da yaren ibranci ya rubuta daga injila da yaren ibranci abinda Allah ya so ya rubuta wa kana shaykhan kabiran qad amiya kuma mutum ne ta fuskar shekaru ya girma yana da manya-manyan shekaru har ya kai ya makamci baya gani da suka je wurin shi faqalat lahu khadija sai khadija ta ce mishi yabna ammi yabna am ya kai dan uwan babana isma min ibn akhi shurare dan uwan babanka ko shurare dan uwan dan uwanka faqala lahu waraka sai waraka ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yabna akhi ya kai dan dan uwana ma za tara menene kake gani wanda har yake tada maka hankali me ka gani fa akhbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labarin ma ra'a abinda ya gani fa qala lahu warqa sai warqa yace ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya shurar manzo Allah ya bashi labarin abinda ya faru da shi sai warqa yace da manzo Allah hadha an-namus alladhi nazala ala Musa ya ce to wannan shine abokin sirrin da ya zo ma annabi Musa bi ma'ana wanga wanda ya zo maka mala'ika Jibril ne kaga shi waraka yana da wani kaso na ilimi daga cikin littattafan da suka gabata kuma ya san irin wanda ya zo ma annabi Musa ne ya zo ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ya ce mishi ai wanga wanda ya zo maka mala'ika Jibril sai ya ce ya laitani in ji waraka ya ce ma annabi ya laitani ya kai cuna fiha jaza'a a ce a wannan lokacin ni saurayi ne maji karfi ya laitin ya kai cuna a ce wannan lokacin da za a turu bi ma'ana annabi a matsayin manzo hayyan ina raye idh yukhrijuka qaumuk lokacin da mutanenka za su kore ka daga garinka ka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mawaraka kun kuna gane zancen ko bayan annabi ya bashi labarin bayan annabi ya bashi labarin abin da ya faru da shi sai ce mu annabi kwantar da hankalinka abin nan da ka gani mala'ika jibril ne irin wanda ya zo mu annabi musa sai ce mu annabi ya kai cuna a ce wannan lokacin ni saurayi ne mashi karfi saboda yanzu ya tsuha ya makamci ya ce ya kai cuna a ce ina nan lokacin da mutanen ka za su kore ka sai annabi ya ce mishi wa mukhrijiyahum dama mutane na za su kore ni yanzu daga garin makka kana ga za a kore ni annab baya zaton haka saboda mutanen makka yana da kyakkyawan alaka da su yana da kyakkyawan mu'amala da su suna san shi suna girmama sa har suna ce mishi amintaccen mutum duk wani mai ajiya ko makamantan abu wurin annabi yake kaiwa saboda suna san shi suna kaunar shi suna girmama shi sai yake ce mishi yanzu ƴan makka za su kore ni qala sai waraka ya ce mu annabi na'am eh za su kore ka lam ya'ti rajulun qattu bi mithli ma ji'ta bihi illa udi ai babu wani da dai da zai zo da irin abin da zaka zo da shi sai an kulla adawa da shi ba za ka zo da manzanci ba za ka zo ka ce musu Allah ya ce to za su kulla adawa da kai a wata riwaya illa uzi sai an cutar da shi wa in yudrikuni yawmuka idan ranar ka ta riske ni inda raina na riski wannan lokacin an suruka nasaran mu'azzara zan taimake ka taimako na gaskiya da a ce da raina wannan lokaci zai zo zan baka tallafi zan taimaka maka thumma lam yanshab waraqa an tuwfiya wa fatar al-wahyi sannan ba a daɗe ba wannan mutum da ake ce waraka ya rasu sannan wahayi ya yanke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana bayan wannan gani da yamma mala'ika jibril sai ya daɗe ya kwana biyu bai sake ganin shi ina fatan an gane Allah madaukakin sarki ce kalla innal insana la yatgha kalla gaskiya ne innal insan lalle shi mutum la yatgha yana wuce iyaka yana zarfafawa yana ƙetare haddi da iyaka na Allah maɗaukakin sarki an ra'ahu staghna idan ya ga ya samu wadata da samun kuɗi sifa ce ta duk wanda ke samun kuɗi sai wanda Allah ya marhama shi mutum idan ya wadata ya ƙasaita ya bunƙasa ya samu biyan bukatun shi na rayuwa sai ka ga la yatgha yana wuce iyaka yana keta haddin Allah maɗaukakin sarki an ra'ahu staghna saboda ya ga ya samu wadata ya samu dukaka ya samu kuɗi da makamantansu inna ila rabbika ruj'a to ka sani fa kai mai yin hakan ya zuwa ga ubangijin ka ne ruj'a makoma take za a tattara a koma wurin Allah madaukakin sarki ya sakan ya makowa akan aikin da yake aikata to menene na wuce iyaka menene na zarfafawa menene na girman kai da raina mutane kaga ashe dukiya da matsayi da makamantansu sabubba ne wanda suke sa mutum ya wuce iyaka ya raina mutane sai wanda Allah ya kimsa mu alheri ta tare shi shi yasa abun mamaki ne a samu talaka mai girman kai dan me zaka raina mutane baka mallaki dukiya ba wanda zaka zamanto sababin ka raina mutane baka da matsayi baka da iko baka da komai na mi raina mutane shi yasa yana daga cikin mutanen da suke da mummunan azabu gobe alkiyama talaka mai girman kai shi mai kudin ya girman kai akwai abin da ya sa ya girman kai mai matsayi ma akwai kai talaka mai zai sa kare da mutane Allah ke shi mai kare a ra'aitar lafi yanha ba ni labari game da allazi yanha wanda ke hanawa abdan idza sallah bawanmu ko bawa idan salla idan ya so ya yi salla wannan ayoyin sun sabka ne akan abu jahal lokacin da yake kokari ya hana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yin salla a ra'aita in kana alal huda ba ni labari in kana alal huda idan mai kokarin hana ka yin sallan nan idan shine yake kan gaskiya au amara bittaqwa ko kuma ya foro da aji tsoron Allah da takawa shin ya dace a ce a mishi haka ya dace a ce shi a hane shi ko ya dace a ce haka halayensa suke wasu malaman suka ce a ra'aita in kana alal huda idan ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam shike akan daidai au amar bi taqwa kuma yana foro da taqwa da jin tsoron Allah shin ya dace a hana shi bautar ubangijin shi dan me za a hana shi a ra'aita in kazzaba wa tawalla ba labarin idan ya ƙaryata ya ƙiye yi imani wata walla ya ba da baya alam ya alam bi anna Allah yara shin bai san cewa Allah na ganinsa ba ai Allah na ganinsa zai sakan ya masa ya kama sa kan wannan mummunan aikin da yake aikata kalla bar shi dai la illam yantahi idan bai bari ba akan kokarin hana kai sallah da bautar Allah la nassa an bin nasiya za mu mushi mummunar damka-damka mai ƙarfi bin nasiya a kan gaban kanshi an nasiya shi ne gashin da ke fitowa daidai goshi za mu damke shi ta nan mu jefa shi a cikin wuta nasiyatin kadhibatin khati'a kai wanda yake nasiya kai kadhiba mai ƙarya khati'a mai aikata laifi da kurakurai falyada unadiya to ya kira mataimakansa da duk wanda yake gan za su bashi tallafi akan ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har yayi hakan sanada uzzabaniya mu kuma za mu kiro zabaniyawa daga cikin mala'iku kalla kyale shi la tuti'uhu karka masa biyayya akan abin da yake so ya hana ka nan ibada yi ibadarka yi sallaka wasjud kai sujudi ga Allah madaukakin sarki waqtarib ka kusanto wurin Allah madaukakin sarki Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi daga Abdullahi dan Abbas yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzo Allah tsira da mun Allah sabbata a garshi ya kasance yusalli fajaa Abu Jahal yana salla sai ga Abu Jahal ya zo fa qala sai Abu Jahal yace alam an haka an zalik shin wai dama ban hana ka yin hakan ba ban hana ka sallah nan wurin Ka'aba ba alam an haka an zalik ban hana ka yin sallah wurin Ka'aba ba ban hana ka ka zo ka dinga mana sujudi ba fansarfa annabi sallallahu alaihi wasallam fazabaru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yasa fazabarahu ya ga masa maganganu masu zafi shine wasa suke ce sai zabbari ko fazabarahu laraba na libya sun ba ta mummunan ma'ana wadda ba haka ma'anar take nufi ba fa zabarahu na ji can wurin su mummunan kalma ce da zaka iya fada ko ga wanda suka je libya amma asalin kalmar fa zabarahu sai ya wanke shi gaggaya mai magana ya zafafa masa ya tafi sa ina fata mun gane fa qala abu jahl a wannan lokacin abu jahl sai ya zafin abin sai ya ce innaka la ta'lamu ma biha nadin aktharu minni annabi ai ka rage ka san a nan garin makka ba mutum mai mabiya sama da ni yamana yan annabi na ganin cewa yana da mataimaka yana da shi dan gata ne yana da dangi na kusa da za su iya ba shi kariya kuma kamantansu sai abu jale ce kai ka sani a garin makkan nan in akwai wani mai mabiya bai yi kamata ba ina da mutane ina da mataimaka fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki sabkar da wannan aya falyada unadiyahu to ya kira mataimakan nasu ya kira su akan ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sanada uzzabaniya mu kuma za mu kiro zabaniyawa su za a ga mala'iku zabaniya sun zo dan kama mu manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a wata riwayan ma Abu Jahal alwashi ya dauka yace ya kuke bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yana aji hancin shi yana turmuza hancin shi a wurin Ka'aba bi ma'ana yana sujada yana so manzo Allah izgili ne ya ce ‘yan ko ya sake zauwa ya hakan sai na shi na taka wuyan shi sai na aza kafata akan wuyansa mutane na jira ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujada Abu Jahl ya dauki alwashi kuma sai yace sai ya zartar kawai sai ya fato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nufin ya taka wuyan manzo Allah kawai sai aka ga yana ja da baya yana ja da baya shi kadai cikin tsoro da firgici aka ce me ya faru yace wallahi wani katar rami ne ya gani a gabansa da wasu masu farkakai annabi ce da ya matsa kaɗan da mala'iku sai sun yi gunduwa-gunduwa da shi a wannan lokacin shi ne fale da unadiya sana da uzzabani kallala ta sai uku wasu jidu wannan shi ne ƙarshen wannan sura mai albarka suratul ala kuma nan ya kamata mu dakata abinda muka faɗa daidai allah sami tare lada kuskure ko makamancin haka allah ya fi mana gaba ɗaya wasu alaikum wa rahmatullahi